masu ɗauka bismillah a sa shi dai modda biyon ka amanta insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna cikin mukama ta 40 kenan ko at-tabriziya mun tsaya a shafi na 459 zamu tashi a shafi na 450 kenan na 49 zuwa 450 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya to wa ashi kenan karshen shafi wa ashik wa ashi' ka yada daga al-isha'a ne asha'a yushi'u shine an yada abu إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون كما كما أنه شي يوم يني مضموم أبن زرقي cikin hadisi ya zo ba a zagin zamani ko ba hakan ba la tasubbu dahra kada ku zagi zamani fa inni ana dahar ni ne zamani malamai su ce ad-dahru bai da cin sunayen Allah zance mafi inganci ma'ana dan ya ce uqallibu ad-dahra ni nike juyar da zamani kinan wato ana muqallibu dahra ne an shahi ismul fa'il dan mu fahimci wannan kadiba cikin alqawaidul musla fi asma'illahi wa sifatihi alula na ash-shaykh al-allama ibn uthaymin ya kawo wannan kun ji wannan dake ko amma ana iya nuna akwai tsanani a cikin yini ko akwai tsanani cikin lokaci wannan ba laifi bane don ya ce wa qala hadha yawmun asib ayyumun sa'ab akwai shidda a cikin sa mun fahimci wannan dake ko wa annal qadiya fihi mahmum al qadiya shi alkali fihi a cikin wannan yini ad-dabir yarji ila al yawm mahmumun wato yana daga cikin mahmum mai damuwa shine hamma shine ya damu da al'amari ko ba haka ba wanda alama ce ta munafiki bai damu da kowa ba a duniya sai kanshi wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyya sha'ir yace walau kana hamman wahidan lahtamaltuhu walakin ولكن وابن ولو كان هم واحدا لاحتملته ولكنه هم وثان وثالث da hammu guda na a gare ni ga duniya da na iya dauka ta yace to ga guda ga biyu ga uku dan nan kuma sai sun ka tafi don ba iya gare su ba ko ba haka ba duniya hammukin ta bai karewa ko ba haka ba wanda yana da fassarori da dama kadiba wato wajen wala kad hammat bihi wa hamma biha kadibi tafsire zaka ga bayani akwai hammu na wato abin nan at-tarku akwai hammu na ad-daf'u akwai hammu na al-azmu إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة هم هم هم هم ديوانا وما هكذا يجتو لألا يحضرني خصوم dan kai ya halarto mini a wannan yini in ji alkali husumun masu jayayya ko ba haka ba qala mai bada yawa yace fa ammana alhajibu ala du'aihi alhajibu mai tsaro an gane ko wani lokaci ana ce mai gida alhajib domin tana kare abin da ke zuwa zuwa ga ido nan shi san samishi alhajib kura da sauran abubuwa to da hanga fa ammana sai yayi amin ya karba kenan ala du'aihi akan mi akan addu'arsa nan ba ana nufin yayi addu'a ba ma'ana ya karba mu umurnin da ya bashi na fata an fahimce ni shine uslubi tunda in illiman yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin zamu ce mi amin kina wadda na aka samu wannan idan ammana al-imamu fa aminu idan liman yace amin ku ce amin kinan wannan ya nuna sai liman ya faɗa sannan ake faɗa sabani abin da muke aikatawa na biyu malaman malikiya suka ce idan ammana al-imamu su a wajen su idan wasala al-imamu ila makani ta'mini ake nufi idan liman ya kai inda za a ce amin fa aminu to ku ce amin kinan su a wajen malikiya babu shi na fata an fahimce ni sai ka diba cikin taysirul allam na al-sheikh al-bassam ko ba haka ba sharhi na umdat wato abin da al-ahkam zaka ga wato bayani mai yawa a karkashin wannan mun fahimci wannan da kyau ko to nan za ku tasirin larabci wajen fassara nasoshi ashe duk hadisin guda da an kai itimadi akan shi amma wajen fassara luga tana ta'thiri wajen istinbat al-ahkam shar'iyya luga tana ta'thiri wajen wato fahimta hadisai luga tana tasiri wajen tafsirin alqur'ani mai girma da ilmul qira'at duka wadannan suna da tasiri wajen fitar da hukunci kaga wajen idan an mana al-imamu duk hadisin guda ne muttafaqun alayhi ba wata matsala amma su wadannan su fassara idan liman ya ce amin wannan sun ce a idan an mana ai idan wasala ila makanin ta'min domin wani lokaci da larabci ana cewa af'ala ana nufin ya kai lokacin yin abu ina fata an fahimce ni ha ahrama wani lokaci ana nufin yayi harama ahrama ana nufin ya kai lokacin yin aikin harama hajji ko yayi ko bai yi ba ahsada ana nufin ya kai lokacin girbi ko bai yi girbin ba an gane ko ahsada zar'u mu fahimci wannan da kyau wallahu ta'ala alam wata baka li bukaihi wata baka sai yayi kamar yayi kuka siga ta tafa'ala tana da ma'anoni daban-daban amma daga cikin ma'anonin da ke doka tazahara bil amri shine ya bayyana abu amma ba haka nan bane in an ce dhahika yayi mi yayi dariya tadahaka yayi kamar dariya yake yi ba dariya yi ba ina fata an fahimce ni baka yayi kuka tabaka yayi kamar yayi kuka amma ba kukan yake yi ba jahila ya jahilci al'amari tajahala yayi kamar ya jahilci al'amari amma bai jahilce shi ba wato taghaba yayi mai da kai ne wawa amma shi ba wawa bane ba ina fata ana fahimta da wani lokaci na daukar wannan ma'ana mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa ko wani fi'ili kida da kyau wazani ka san ma'anonin da yake dauka ka san kuma wacce ce ake nufi a wannan gurin mun fahimci wannan da kyau ko abul ala'il ma'arri yace falamma ra'aytul jahla fin nasi fashiyan tajahaltu hatta dhunna anni jahilu falamma ra'aytu al-jahl fi an-nas fashiyan mutane shi nake gaya ma za a ka muku hari sai ga kowa yayi bris an yi kunnan uwar shegu da mai shako kunnan kashi ba adamu ba yace to jahaltu ni ma sai ni kamar na jahilci abin hatta dhunna anni jahilu ha an kai zatun cewa ni jahili ne ina fata an fahimce ni abul ala'il ma'arri filosofu ne ko ko ba haka ba wasu sun ce ya mutu mulhid wasu sun ce ya tuba karshen rayuwarsa mai risalatul ghufran yana da qasida wanda yake da yabo cikin kanta da kuma wasu abubuwa nashi yana da kasida ra'iya wadda take akwai falsafa cikin ta da kafirci ina fata an fahimce ni sai mutum ya nemi diwani na Abul Ala al-Ma'arri yana iya dirasa akan sa ina fata an fahimce ni a cikin ta yake cewa to addu dhunubi inda qaumin kathiratun wa ma dhanb wala dhanba li illa al-ula wal fawadil to addu dhunubi inda qaumin kathiratun yace zunubi na wajen mutane yana da yawa yace amma inda matsalar take wala dhanba li illa al-ula wal fawadil babu wani laifi wanda da musu sai dai neman ɗaukaka da daraja da fifiko mutane da sun ga kana ƙoƙarin ka fi su cikin wani al'amari musamman na alkhairi to za su ƙirƙiro maka laifufukan da ba su ne ba ko ko kana da wani laifin amma ba shi ne takalo matsalar ba mushkilar kai musu fintinkau kenan dole ku su ƙirƙiro ma matsala mu bai wannan dake ko ɗabi'a ce ta rayuwa abul ala'il ma'arri cikin adabul arabi yana da cikin makafi an gane ko waɗanda ake ganin makafi ne amma sun kawo adabu mai ƙarfi a cikin tarihin musulunci da abul ala'il ma'arri da bashar bin burd bashar bin burd wanda shi ba makaho ne kuma abin nan ne ba farisi ne ko ba haka ba an ce garin su gaba daya a cikin kansa yake babu inda bai sani ba aka yi bakon mutum bai san wuri ba yana tambayar gida sai bashar bin burd ya kama hannun shi ya kai shi bakin kofar gidan ya ce ga wurin nan to sai ya juya yana yin wani baiti yana cewa a'man يقود بصيرا لا أبالكم قد ضل من كانت العميان تهديه كما هكذا eh ya zai ya ce makawai na jayi da mai ido ya ce qaddalla man kanat al umyanu tahdihi ko ba haka nan bane muna yan yara akwai wata chatta da ake kira kelamberi kelamberi ita ce a za a baka number ɗaya bayan ɗaya sai ka zaba sai a juya a bada far wanda ya ci shi ya ci to sai ka iske makaho zai ce a dokan mai lamba ta uku kai kuma mai ido ka zaɓi lamba ta biyu sai a buga sai lamba ta uku ta yato ta biyu ba ta yato ba to sai ana mata kirari ke lambar cacan makka makahu ya ci mai ido na kallo ba haka ba to yana da kasida wadda laraba ba sa son ana karanta ta shi bashar bin burd domin ya taso mai hatsari kun san hadara ta farisawa ta riga hadara ta larabawa to larabawa idan suka taba shi kun zan zamanin daular abbasiya akwai wato ash-shu'ubiyya da al-unsuyya ta yi karfi a wannan lokaci domin lokacin mutane sun shiga cikin musulunci kwarai ga turkawa ga farisawa ga larabawa akwai rikici to sai wani balarabe ya taba bashar bil burd da wuya ka samu balarabe na adabi yana karantar da kai wannan kasida yake cewa cikin ta yake cewa don farkon ta a azila la anamu ala iqtisarin wala alqa على مولا وجاري سأخبر, سأخبر فاخر الأعراب عني وأنه حين بارز للفخار تو تكين تيكي تيوا وكنت إذا ضئمت إلى قراح شركت الكلب في ذاك الإطار ويسو بارسا ولوكتين دسوك جينا تاسو حضارة ya ce to idza za'imta ila qarahin wai kakan balarabe yake zance lokacin ne in yayi buƙatar kusu ko yayi buƙatar ruwan da zai sha sharaktal kalba fi zakal itari da kare da balarabe suna da ganganton kamun kusu zai shiga cikin rami koko za su sha ruwa tare su lokacin nan sun gina hadarar su to kaga wannan kasida da waya in ka je wani balarabin adab ka ce mai don Allah ina son wannan kasida saboda jarabar sai ce maka la la la an gane ko kuma daga cikin makafin da suka yi abu a cikin adab wadda haɓɓan nace akwai fil asr al hadith akwai Taha Hussein dan kasan Misra wanda ya kawo nadhiyatu shak tare da al mustashriqin wanda yana da rubuce rubuce masu hatsari zaka isa kafirci yayi wa cikin su an ce ya bar wannan abin karshen rayuwarsa ya dawo baya son kowa sai wato karatun Sheikh Mahmud Khalil Khusari kun san ya aure batura yan Faransa wadda ta yi tasiri wajen rayuwarsa almuhimmu dai zaka iske cikin makafi akwai masu hadaka waɗanda kuma wasu sun yi amfani da cikin alkhairi wasu sun yi amfani cikin cikin sharri ko ba haka ba in muka dubi Saudiya galibin masu bada fatawa su Sheikh bin Baz su Ali Sheikh duka bi makafi ne ko ba haka nan bane don haka Allah subhanahu wataala ne bayo ta gondin su Imam Shatibi ai shi ma makahu ne imam yanda ya Shatibi ya wannan mai lamun kin nan makahu ne bai gani kun san akwai al'ama sun kace akwai ad-darir sun kace akwai bambanci tsakankanin su ad-darir sun kace wanda an ka haifa makahu al'ama wanda an haife shi daga bayan makamci aka laraba sun ka bambanta su al-furuqul lughawiyya to shi imamu shatibi baturi ne ba imamu shatibi wancan mai al-muwafaqat ba domin akwai al-muwafaqat akwai kuma imamu shatibi mai shatibiyya wancan ta ilmul qira'at shi mai al-muwafaqat shi adda al-i'tisam an gane ko abin nan shi wancan na shari'a ne shi ko wancan imam mai shatibiya shi ko baturi ne ba asalinsa baturi ne sunansa fairuwa ar-ru'aini ya taso daga kasar andalus tunda shatibiya daga shatibi na shatibi kuma wanda ya fito daga wani gari da ake kira shatiba an gane ko ya zo kasar misra ya zauna ya mutu hijira tana da shekara 590 aka aura masa wato balaraba mai gashi wadda tafi kowace tana daga cikin mafi kyawu daga cikin larabawa a wannan lokaci to shi na mai mata kitso take cewa kai ton mijinki da yana ganin wannan gashi da gare ki take ce mata tabbas yana ganin sa idan ya taba zai gane shi da hasken zuciyarsa tau mutai bari abadi haka nan wata baka sai yayi kamar yana kuka libukaihi saboda kukan mai gidan shi ma'ana sai ya ji bakin ciki kamar yadda mai gidan shi ya ji bakin ciki thumma naqada aba zaidin wa irthahu almisqalaini sannan naqada ya bayar shine naqada badawa ka ba mutum abu ga hannu naqadan shine bahaushe ce naqadan hannu da hannu ko ba haka ba naqada kuma annaqdu yana nufin wani lokaci dan akuya kuma annaqdu wani lokaci yana nufin kritike kai suka zuwa ga abu ilimi ne wanda cikin ilmul adab ana karatun shi ko ba haka ba ولقد ابا زيد ثم لقد ابا زيد وارثه da matarsa mithqalaini mithqali biyu kamar dinari biyu kenan an auna shi daga mithqal ne saboda ana auna shi abu ne wanda ana auna wacin kuɗi da auna su ake yi ko zinariya ko azurfa wa qala yace ashhadu ina shaida innakuma ku la ahyalu thaqalaini ku an mafi wato ahyal hila dubara athaqalaini athaqalaini aljinn wal ins mutane da aljannu su ake kira athaqalaini ko ba ka nan bane masu nauyi guda biyu an gane ko Allah ya ce sanafrugu lakum ayyuha thaqalan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaththiban sune adda hisabi nan sanafrugu lakum kaman ba ana zamu kebance amma ba dan ana nufin yi musu hisabi zai shagaltar da Allah subhanahu wataala ba a'a ba da tsoro na lakin ihtarima majalis al-hukami lakin sai dai lil istidraki ce ihtarima ku mutunta majalis al-hukami wato majalisar nan ta masu hukunci washtani ba fi hafa shal kalami ku nisanci mummunan magana kina alkalamul fahishu ne idafatu wa abin nan ila almusuf an gane ko fama kullu qadin qadi tibriza ba duk alkali bane a alkalin tibriza irin alkalin tibriza kamar da ake cewa ba kullum bane juma'a ko ba haka ba gidan zumu an ka ce ba kasuwa bane ko ba haka nan bane idan yau ka je ka samu to sai ka nisanci wurin nan dan kada gobe ka dawo da an gane fuskar ka kana zuwa kare ka ta kare ina fata an fahimce ni duk abu in ya zama to yau da gobe na to za a kosa da kai fama mullaqattu siwal wasili duk mai yawan zuwa za a kosa da shi ko ba haka nan bane suke cewa abin nan bahaushe yace ido wa kai karrena yace wanda nake gani kullun ko ba haka nan bane suka ce koshin gani ka sawar reni shi yasa koma ta in kaga tare na kai dan balaguro na sati guda kana dawowa sai ka koma ango za ta gane amfanin ka saboda babu kare ina fata ana fahimta ta eh aramma wala kullu waqtin ba kowane lokaci ba tusma'ul arajiza ake sauraren al arajiz waƙe da hikimomi wani mutum game da dukiya shi ba ruwa ne da ba ruwa ne da ilimin ka ko ba ka nan bane eh su waɗansu mutane ya ce liqa'ul maut indahum adibu da su haɗu da arabi shine an misalin kamar sun haɗu da mutuwa ba ruwan su da wata hikima wadda Allah ya baka shi wani kuɗi inda ba kuɗi ba ba wani bayani ba mutunci bs bs ba sani ba sabo da haka ai hattara faƙala lahu sai suka ce da shi mithluka man hajaba an gane ko irin ka wanda man hajaba ya kiyaye ma'ana ya zamanto mai tsaro ga iyakar sarki kiran ko mai gida shine mithluka man hajaba an gane ko wa shukruka qad wajaba wato gode maka abu da wanda yake ya zamanto wajibi ya kamata wato a ce an gode maka an gane ko ko ko irin ka ne wanda ya cancanta ya zamanto mai tsaro sannan kuma godiyarka ta zan wajibi wa nahadha an gane ko sai suka tashi ko kuma nahadha shine zabura amma na nufin tashi wani lokacin da laraba an kace nahadha shine ya zabura akwai asrun nahda ana nufin wayewa ta kai wanda ta taso ma musulmi bayan an mallaki kasashen su ana kiran shi asrun nahda in ka karanta cikin adab da tarihi zaka gane shi musamman a kasar misra wa qad hadiya bi dinaraini sun samu dinari biyu shine hadiya an gane ko wato samu daga alhazwa ne shine samun nasara ko samun sa'a Allah ya ba mu sa'a duniya da lahira an gane ko wa asla ya qalba qadiya ko qalbal qalbal qalbal qadi naraini wa aslaya suka konas shine kosa abin da konawa tuslana ran hamiya qalbal qadi qalbal qadi zuciyar nan ta alkali na raini wuta guda biyu ina fata an fince ni kenan kowane dinari matsayin wuta shi tunda alkali bai son yayi kyauta wannan shine karshen mukama ta 40 malam ya kawo tafsiri na abubuwan da aka kawo yau za mu fassara daidai waɗanda aka sa matirai alama sati mai zuwa in akwai rayuwa Allah ya bada iko sai a ƙarasa fassarar waɗancan kafin a shiga mukama ta gaba yace tafsiru ma udi'a hadhihi al-muqama abinda an ka sanya cikin fassara abinda an ka sanya cikin wannan muqama min al-alfaz al-lughawiyyati na daga lafuzza na larabci ma'ana kina al-ghariba yana nufin waɗanda abbaki don duk abinda an ka sa galibi larabci na wal amthali al-arabiyya da misalai karin magana na larabci akwai jamharatu amsalil arab akwai al amsalul alamiyya ne dan kasan misra amsal in baka san su ba wato baka san larabci da kyau ba kowane yare shi na da nashi karin magana sanin shi na da amfani galibi turawa suna san nasu ne a ƙarshen dictionary ko dictionnaire zaga an kawo proverb na fata an fice ni kuma shi proverb yana da alaka ne da wani mutum da wani hali ba ka'ida ce da ta shafi kowa da kowa ba mun fahimci wanda kyau ko dan sai a ce suna cin karo da juna malam yace qauluhu fadarsa laqitu minha an gane ko irqal qirbati na hadu daga wannan mata da irqal qirba zufan nan na alqirba wato abinda ana yace salka yace hadha mathalun yudrabu liman yalqa shiddatan misali ne wanda ake buga ga wanda ya hadu da tsanani min al'amri na al'amari alladhi yuzawiluhu wanda yake aikatawa nan amila da zawala duka ma'anarsu daya aikatawa kama anna hamil alqirbati kamar yadda mai dauka alqirba wato abin da bi take da suna salka yalqa jahdan yana haduwa da wahala shine aljahad wahala yadda cikin hadisi na sahihul bukhari wato wa ghattani hatta balagha minni aljahd sai da yake na wahala hatta ya'raqa har sai yayi mi har sai yayi zuha ko yayi gumi an gane ko wa qawluhu kenan in ka in ka doki abu ai wahala za ka yi kai zufa to kenan kamar haka ne wa qawluhu da fadarsa ja'altuhu dubura udhni na sanya shi ga duburar kunnaina ai bayan shi kenan ya'ani tarahtuhu ma'ana na jefar da shi ba ruwa na da shi ina fata an fince ni wa huwa ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala fanabadhuhu wara'a zuhurihim sai suka jefa shi bayan su an gane ko inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fa bi'sa ma yashtarun sun jefar da shi bayan su nan ba ana nufin sun dauki littafin sun jefar da shi ba ɗaukar littafin a jefar da shi kafirci ne na ƙarara ƙin yin aiki da abin da ke cikin shi wato kafirci ma abin ne da wato lisan wato alhal an gane ko saboda muna da lisanul hal muna da lisanul maqal lisanul maqal shine kai magana ka ce ban yadda ba lisanul hali shine kai aiki yanzu a cewa kada kai bacci sai kai kuncin ka kai bacci kaga ka kare ta da mi da aikin ka shine Allah subhanahu wataala ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr suna wasu da kafirci akan su ai su busar da su kafirai bane amma aikin da suke yi aikin kafirci ne mun fahimci wannan da kyau to madalla Allah ya taimake mu wa qawluhu da fadar shi mai muqama nan yanzu akzabu min sajahin yahi ƙarya daga sajah ya'ni allati tanabba'at ita ce wadda ta zmai da kanta ba annabiya an gane ko tanabba'a namiji tanabba'at mace shi ya samu tanabbi sun kace da ya ci yayi iddiayin annabta duk da yake waɗansu na cewa makiyansa ne suka sanya masa wannan suna mun fahimci wannan da ke ko almutanabbi wannan sha'ir ma'ruf ba sani ko kun fahimce shi ba wanda adda diwani in ka karanta diwani shi wanda ba farisi ne asalin sa amma wajen hikima babu wani littafi na adab da balaga da za a karatu a kawo shu'ara ba kawo mutanabbi ba kuma ba farisi na ina fata an fahimce ni mai so yana ide ba cikin ta at-tarikhul islami na imamu zahabi mujalladi dalina sai ka diba cikin daular abbasiya ka diba wajen shu'ara'u za ga abin nan na mutanabbi mun fahimci wannan da kyau ko tau fi ahdi musailama a zamanin musailamatul kazzab ita wannan sujahu tanabba afkiran ta mai da kanta annabiya wasarat ilaihi tattafi zuwa gare shi litunazirahu dan ta tattauna da shi annazuru na kowa ya kalli dalilin wani وتختبره وتختبره تجرب الامر انسا ثم امنت به sai ta yi imani da shi dama ƙarya ta haɗu da ƙarya ko ƙaryar namiji ta himi ta yi ƙaryar mace don mace ko gaskiya gare ta Allah ce wani lokaci sai ta kasa ba da hujja ta yi kuka aw man yunashu fil hilya wa huwa fil khisami ghayr mubin wa wahabat nafsaha lahu sai ta mai tabba da kanta gare shi kaga ya huta riba bi da bi ko ba haka ba wa hadha ismu wannan suna المبني مبني على الكسر كل كسر ake mishi sajahi ba a cewa sajahu ba a cewa sajaha shine mabniyun ala al-kasri mithlu hadami kamar sunan hadam wa qatam da sunan qatam a cikin larabci ko ba kana bane hadam sunan wata mata ne qatam kuma ban sani ba ko sunan wata mata ne ko sunan wani amma dai alami na ga dukkan alamu hadam sunan wata mata ne idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami wata mata ce wadda take cewa zarqaqul yamama ko wadda tana ganin tafiya ta kwana uku da idonta ko ba kana bane tace ma mutanenta tana ganin itace suna tafiya sai aka karyatar da ita ashe ba itace ne ke tafiya ba sojoji ne suka datse itace sai suka rika itacen sai suna tafiya tare da su kenan yanzu wanda an nesa ba zai iya gane dan adam bane ko ba dan adam bane sai tana ganin fa itace na tafiya sai an kace ta haukace sai ku aka kawo musu hari to shi na sha'ir yace idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami kun san dukkan zo da labari wanda yake bako ga mutane ko gaskiya ne sai an karyata ka shi yasa alqur'ani aka ta soke soke shi yasa hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam ake cike shi yasa in kana wa'azi ko ka faɗi gaskiya sai dai kai hakuri ko gaskiya ka faɗa saboda mutane duk abin da yake bako gare su tsoron su suke shi kuma wani ko ya gane gaskiya ne bai son ya bi shi saboda yana kare wata maslaha shi ce ba wai dan ya saboda ya san abin ba gaskiya bane mun bai wannan da ke ko shi yasa kada adamu a yi ta aiki yace likaunihi min al-asma'il ma'dula domin yana daga cikin asma'ul ma'dula in an ce al-ma'dul shine wanda asalin sa an cire masa wasali an jujjuya shi sunan Umar an gane ko sayyidina Umar ko sun kace asalin shi daga Amiru ne ismul fa'il wanda ke rayuwa an gane ko to sai an kace da alif an kame da shi Umar kenan an yi adlu an caccanza wasalin sa ina fata an fahimci kuma an shafe mishi wani abu sai zaman to mamnu'un min as-sarfi adli wal alamiyyati abubuwan da ke sawar suna ya koma mamnu'un min as-sarf ɗaya daga cikin shuwara ya kawo su yake cewa adlun wa wasfun wa ta'nithun wa ma'rifatun wa ujmatun thumma jam'un thumma tarkibu wa nunu za'idatun min qabliha alifun wa waznu fi'lin wa hadha al-qawlu taqribu kaje ka karanta suka sa abin da ke sa a san mamnu'un min as-sarf Allah ya kyauta yake ce wato ma'dula washtiqaquhu min as-sajahati an tiro wannan suna ne daga as-sajaha wa hiya as-suhula shine abin da adda sauki wa minhum qawluhum an gane ko kenan malakat fa asjahat ko malakta fa asjaha to malakta shine ka mallaki wannan abu fa asjaha sai ya saukaka an gane ko amma ya kamata ya zama to malaktu fa asjahtu ko ko malakat fa asjahat ban sani da abin da yasa suka kawo shi ba yace wa qauluha da fadarta ita matar kenan akzabu min abi sumama shi an mafi ƙarya daga abi sumama hadhihi kunyatu musailamatul kadhab kunya ce ta musailamatul kadhab in an ce kunya an boye sunan shi sai aka kawo wannan kunya ta shi ko ba haka ba abi sumama ba dole bane kuma sai shi na da da sun ka ce musailamatul kadhab wa kana tanabba bil yamama yayi ya zan annabi a yamama a yankin su kun san mutum galibi shi na alfahari na da shi na cikin mutanen shi ko yana cikin yankin su sai shi aikata abin da ya gada ba sai koma can ce shi annabi na an ka samu in ta'adda wani ce dan fami muna kai gaskiya na annabi na mu ba mu samu annabi cikin fami mu ba shi kenan ba wani ce a gaskiya na annabi na yankin mu babu annabi ko ba haka nan bane kwanakin baya wani da ya ce ya zama to annabi ya ce ce ce mi cikin Hausa ba a taɓa samun labarin annabi to shi ya za annabi annabi Hausa ba ko ba haka nan bane duka ana irin waɗannan abubuwan dangantaka zuwa ga wani abu an gane ko shi wanda wato musailatul kazzab shi yasa ya kirkiro aya da yaji an karanta wal adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعة أتو شما يوتاشي yace falfarid tati farda wattahinati tahna wal ajinati ajina walla qumati luquma an gane ko eh in an ce wal adiyati dhabaha shi ko yayo tashi an gane ko falfaridati farda alfaridati kaman masu kebe gari su maida shi gefe daga alfarduna ko gyara gari an gane ko yace wattahinati tahna Allah shi na rantsuwa da masu gyara gari wattahinati tahna Allah shi na rantsuwa da masu daka gari at-tahal kuma shi bane fal ajinati ajina Allah shi na rantsuwa da masu abin abin nan kwaba shi kenan bayan an abin nan nashi an daka fallaqumati luquma bayan an dafa shi yanzu ya koma to Allah shi na rantsuwa da qatta waɗanda in sun kaje yunwa masu katsa loma kaga abin ya zan wasa ba ka nan bane shi yasa bin gaskiya ya fi ka zauna ka huta dan Allah ya fiddo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga cikin larabawa ba matsala bane haka Allah ya so akwai abubuwan da zabi ne na Allah dan haka baka cewa dole kai sai ka hiddo annabi cikin yankin ku ko garin ku ko kaza a yan Allah ya ba wani baiwat ayi kokari a ci amfanin ta ba wai ayi kokari a ce za a yi irin ta ba don Allah na gaba da baiwat sai mutum ya bata maka shi lokaci turawa da suka gane wannan sai suka cere muna su ture duk mai baiwa bidatai suka yi ko aljini adda baiwa ture ana bidatai ba wai don a ruguza shi ba a'a ya za a yi shi yaɗa ta kowa shi amfana ita ko afirka mai baiwa ya za a yi a hana shi shi amfana da baiwa kuma ya za a yi mutane kasu amfana da ita a kore shi ko kuma a'a ya za a yi a kwashe ta shi bai amfana ba amma su mutane su amfano da ita shi ko ya za a yi mutum yana da baiwa Allah ya bashi marmakon ku amfana da shi amfana da ku sai ku kiya ku ce a za ku ruguza shi shi yasa manyan mai ilimta afirka duk suna ture suna america can suke aiki in ya tona afirka ko kudin abinci bai samu gari rogo sai shi mai wuya sai yunwa ta kashe shi amma in ya tai america sai a bashi batura ko turai a bashi batura a bashi gida a yi mai salarkin da ya hina baki ɗari na na fari ɗari ga shi baki kidan amma kuma salari ɗin shi ya hina mutum ɗari sai shi tsaya shi yi aiki dole a ci amfanin shi wannan shi ne bambanci baiwa ta Allah subhanahu wa ta'ala ce mun gane wannan ko wa makhraqa biha makhraqa biha kenan yayi ƙarya biha nan alba'u zarfiya ce ma'ana a yankin su yayi ƙarya ina fata an fince ni Allah ya ce wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla alba'u zarfiya a can badr kina a wannan wuri na badar mun fahimci wannan ko makhraqa asalin shi daga fi'ili ne na kharaqa shine ya tsaga abu an ka ce kharaqa shine ya tsaga abu suna amfani da ikhtaraqa shine ya tsaga suna nufin ya tashi sama kenan galibi wato yanzu saboda kamar iska ana ganin yanka shi da ake yi a je sama mun fahimci wannan ko sannan kuma ana cewa wato kharaka shine yayi ƙarya ya kirkiri ƙarya ko kharaka ya kirkiri ƙarya bayan kuma ana amfani da shi da tsagawa an gane ko wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm ko ba haka ba ko wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm idan muka duba Imam Abu Ja'far da Imam Nafi' sun karanta wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm su ko jamhur sun karanta wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm sun kirkira ma Allah ƙarya ta yaya na fata an fahimce ni an gane ko sannan kuma al-akhraqu da larabci ana nufin mahaukaci al-kharqa'u mahaukaciya sai kai hattara da wannan mun fahimci wannan ko sai an ka ƙara mimun sai an ka ce makhraqa kamar fi'ilina biha ila an sara ilaihi Khalid ibn al-Walid sai da Khalid ibn al-Walid ya zuwa gare shi radiyallahu anhu fa qatalahu shi ya kashe shi saifun min suyufillah an gane ko kaga ya kashe manya daga cikin musulmai a lokacin da an kai yakin Uhudu gashi ya tuba ya zama musulmi kuma ya musulunci aiki shi yasa mu ba bukatan mu kai shugaban kasar Amerika mutu kafiri ba a'a da kafirran ture za su musulunta manya su dawo su musulunci aiki mu muna maraba da haka domin ba asara mu kai ba musulunci ci gaba yayi to amma problem ki musulmi da tunanin a'a mutumin da ya aikata kuskure bai dace ya dawo ya shirye ba waye ga maka tana yiwa aikin da zai musulunci ya hibannar da cinye mu musulunci ina fatan kun fahimce ni Khalid ibn al-Walid a Uhud bai kashe manya ba bai bai abubuwa ba amma yanzu gashi wanda ya ce shi addabi da yazo ya kashe shi yayi yaƙe yaƙe masu yawa ya tabbaci addinin musulunci dan haka in wani kafiri yan musulunta mu sai mu ji dadi ya zo ba musulunci aiki karshen ta ya taimaka musulunci fiye da bannan da musulunci mun fahimci wannan da kyau ko wa qawluhu fadarsa la ni'ma awfuka ko kenan la ni'ma awfuka ba ma dalla ba kenan kada Allah ya sa halinka ya zama to mai kyau shine ni'ima domin ni'ima fi'ili ne nami na al-madhu ko ba haka nan bane inna Allah ni'imma ya'idhukum bih inna Allah kana sami'an basira na al-awfu al-hal hali ake nufi domin ba nan al-awfu ana nufin yafiya ba wal awfu aidan adh-dhikru kuma wallahi kuce laraba suna cewa al-awfu shine adh-dhikru ambatu ambatu ambaton dan adam ambaton dan adam kuma ko yana dare ko ya mutu galibi idan ka aikata abu an batun da za a yi ma bayan ka tafi rayuwarka ce ta biyu shi yasa annabi ibrahim ya roki Allah waje alli lisana sidqin fil akhiri Allah ka sanya mini halshe na gaskiya a cikin mutanen baya ba wai waɗanda su zo bayana ba wai yana nufin shi a maida shi halshe ba a'a a ambace shi yabo na gari kuma Allah ya karbi addu'a waja'alna lahum lisana sidqin aliyya a cikin suratul maryam ko ba ka dan bari shi yasa shauki yace daqatu qalbil mar'i qa'ilatan lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani farba li nafsika ba'da mautika dhikraha fa dhikru lil insani umrun thani daqatu qalbil mar'a buga wannan da zuciyar mutum take yi tak tak tak qa'ilatan lahu tana nan ga ya mishi facewa innal hayata da ka'iqun wa thawani ita rayuwarka gaba ɗaya da ka'iqun yan mintuttuka ne wa thawani da kuma second second sakan sakan yace farba bi nafsika irba da alhamza ne ka dauka kama kanka ba da mautika dhikraha bayan ka mutu ka dauka ka ambatonka to sai ana mamaki rai a ce mutum ya mutu kuma ya dauka sunan shi ko ba ka da bari a a fa dhikru lil, lil insani umrun thani ambaton mutum bayan mutu wata rayuwa ce ta biyu idan kai ba addini aiki kaka dabu lokacin da sunanka Allah zai yada shi ya karshen ta ma lokacin da kana da rai kadan ne sai bayan ka mutu Allah zai daga ka misali kuma gashi Imam Malik Imam Shafi'i Imam Abu Hanifa Imam Ahmad bin Hanbal lokacin da suke a raye ba a jin sunan su galibi ana jin sunan masu mulki ne na wanda lokaci da masu kuɗi ko haka nan bane to yanzu bayan sun mutu shikenan an tafi wanda ya ma Allah aiki yanzu kai ka dan ka shiga gidan rediyo ko TV ko muhadara ko khutba ko wani abu na addini baka ji ce Imam Malik ba ko Imam Shafi ko Abu Hanifa ko Ahmad bin Hanbal kuɗi suka bayar a'a Allah suka ba aiki to yanzu inda tambaye ka wane ne shugaban duniya a zamanin Imam Malik ba baka aiki wane ne shugaban duniya wanda fi kowa kuɗi a zamanin Imam Malik ba Allah suka ba aiki ba galibi na fata an fice kuma ko sun yi ba Allah aiki ba a zama daya domin wanda ya tsaya mai ilimi hidima bai zama da bai ilimi hidima ba mun fahimci wannan ko to Allah ya kyauta yace to azzikru kina ambato wa yud'a lil bani ala ahlihi fayuqalu ni'ma aufuka wa yud'a ana addu'a lil bani ga mai gina ko ga mai gini ala ahlihi ga iyalansa albani ala ahlihi mai mai gini ga iyalansa ma'ana ana nufin wanda zai shiga da iyalinsa tahiyya ce ta laraba ba ta addinin musulunci ba ko ba haka ba kamar da ake cewa bin rafa'i wal bani ko ba haka ba addini ya hada ta barakallahu laka wa baraka alaykuma wa barakuma wa jama'a bainakuma fil khair kina barakallahu lakuma wa baraka fikuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fil khair haka ake addu'a idan mutum ya albani asalin shi albani saboda daga albani ismul fa'il ne na bana yabni galibi idan mutum yayi aure a wancan lokaci za a keɓe masa wata ehema ko wani dan wuri wanda zai je ya zauna tare da matarsa sai a ce bana biha kamar ma'ana ya mata gini mu kanmu yanzu a cikin kasashen mu galibi za ku iske cewa idan mutum zai yi aure za a gina masa ɗakin yan a ƙauye na koko a wasu wurare ko kuma a gina masa gidansa wanda zai shiga sai a ce bana biha kenan shi ya yi mata ginin da wurin da za a zama tare da ita mun fahimci wannan ko to lil bani bi ala ahlihi fa yuqalu lahu ni'ma aufuka a ce ba halinka ma dalla da halinka ma na Allah ya sa halinka yi kyau a zo a iska amarya galibi ana son zama yi kyau tunda in ma ta farko abu ya rikice akwai matsala kuma an ka kama mutum amarya na jiran ya ga amarya ya zo iske akwai matsaloli kun ga babu daɗi ko ba haka nan bane mutum ya aure budurwa ya iske ta zawara yanzu ko shi da abinda ake samu a yanzu kaga matsala sai ta taso mutum ya rikice ya koma kuka ko ya ce an ci amana shi ko ba haka nan bane ya kira uwaye ya ce zai wani kusa ya ma bai hakuri ta waye in lokacin da na mutum ya zo ya kankwasa kofa ce an ci amana shi wani kuma yanzu zamanin waya shi buga waya ya cewa tsoho an yi mai banda eh zai za a yi maka banna saboda gayu suna da su cika wurare ba ba haka nan bane ko kuma a zo a kawo mace tana da jinnu galibin masu abin ga mutu masu son mata masu kyau shi ko jinnu yana tare da mace mai kyau dan babu azkar babu inda ta shiga bata addu'a bata komi galibin mata masu kyau yanzu aljannu sun dame su sai a kai ta kai kuma ka iya azkar ba dama jinnu na jiran ka wani malami da yarinya jinnu ya taso mata to shi ko abin nan ana ganin yana bada sallah an sa tsammanin ya iya ruqya duk wanda bai iya ba ya karanta ya san yadda abin shi kuma ka iya karatu mai kyau kuma in za ka yi kai don Allah kuma ka yi arwalla kuma ka san abin da ake karantawa an ka ce mallan taho kai shi ko mallamai galibi ba su gariya in an ka saka abin da baka iya baka ce wannan ba fagen ka ba kawai yanzu iskariya ya ce zai mata ruqiya shi kuma ya karatu ba ko da yazo ya ce wala azaba wala azaba sai jinda ce wala azaba ya wala azaba ce don Allah ya baka baka sai zan raka Assalamu alaikum wa rahmatullah.